الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasin mu da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at alqur'aniyya ko ko wato ilmul qira'at wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyati wash shar'iyya ko ba haka ba to madalla eh a darasin da ya gabata mun yi bayani a aya ta 200 265 ne ko? na'am ba na gani da kyau na nan ga yawwa eh aya ta 215 ne da sha biyar ne kasan ɗaya tana kama da shi da wani lokaci in ta shige to cikin suratul baqara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta biyu. da sha tara a cikin suratul baqara muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka anil khamri wal maisir, ƙul fihima ismun kabirun, sannan kuma akwai ƙul fihima ismun kafirun. Hamza, imamu Hamza al-Kufi da imamul Kisa'i al-Kufi sun karanta ismun kafirun. Kenan yas'alunaka suna tambayar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khamri game da giya ko hukuncin giya. Wal maisir da kuma hukuncin caca khamr an sa mata suna alhamru li'annaha tukhamiru al-aql al-ramba tana cuɗanya da hankali ta bata shi fa tufsiduhu shi ko al-maisir caca daga al-yusur na al-ramba a samu kuɗi bagas eh samun kuɗi a banza wanda zai sa mutane su koma ba sa aiki sai suna kokarin wato neman kuɗi ta wata hanya da shari'a ba ta yarda da ita ba mun gane ko yawwa to caca a cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo nau'uka daban-daban na caca sun kai guda goma na wancan lokaci to misali na bayar don nau'uka na caca banda Allah ba wanda sai iyaka su musamman wanga zamani da muke ciki to kulka ce ga hukuncin su fihi ma ismun kabirun akwai ismun zunubi kabirun mai girma alramba wa manafi'u linnas akwai kuma amfani ko dan amfani ga mutane ko wasu amfanunuka ga mutane wa ismuhuma amma zunubinsu akbaru shi an mafi girma min naf'ihima daga amfanin su mun gane wannan yawwa wa yas'aluna kuma suna tambaye kama za yunfiquna mi za su ciyar qulil afwa in za a tsaya ba a gane sabanin qira'at tunda wakafi ne za a yi qurra sun karanta qulil afwa in zaka wuce kenan qulil afwa kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun amma qira'ata Abu Amr ibn al-Ala ya karanta quli al-afwu kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun to kafin mu shiga bayani na taujihi na ilmul qira'at an gane ko kafin mu shiga taujihi na ilmul qira'at zamu danyo wasu bayanai da suke da alaka da ita giya wanda malamai suka yi sabani game da matakin haramta ta wasu malamai suna ganin giya mataki hudu aka bi na haramta to suna ganin uku to tunda dukkan su ukun an yi ittifaki akan su gudan da aka yi sabani sai mu jiro guda hudu din wasu suna ganin giya abu na farko wato maudu'i ne sunansa at-tadarruj fi tashri'il islami tadarruj ma'ana bi mataki mataki a cikin shari'a ta musulunci akwai abubuwan da ba a haramta su ba lokaci ɗaya ko an ka farlanta su lokaci ɗaya mun gane ko sai kai bincike kan irin wannan matsaloli da hikimar da ke cikin shi wannan tadarruj kin saboda Allah yana hankalta ma rayuwar dan adam akwai abin da da an farlanta ma shi so guda ba za ka iya ba akwai abin da da an haramta ma shi lokaci ɗaya ba za ka iya bari ba to da yake Allah ya fi kowa sanin dan adam shi yasa sai ya bi mataki kaga mataki na farko wanda an kai sabani kashi inda Allah subhanahu wataala ya ce wa min samaratin nakhil da kuma daga cikin ƴaƴan dabinai an gane ko wal a'nabi da inabi tattakhiduna minhu sakaran kuna riqon sakaran abinda ke sawo mayi ba sukari ake nufi ba wa rizqan hasanan sace da arziki wanda yake mai kyau an gane ko kaga sai waɗansu malamai suka ce tun daga nan Allah ya fara su giya don ya ce sakaran amma sai ce wa rizqan hasanan bai ce sakaran hasanan ba wa rizqan hasanan mataki na biyu shine sai Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin giya suna tambaya game da abin sha'anin giya sai an ka ce to tunda sun yi tambaya kaga kenan abin kamar su suke su Allah ya bar su suka tambaya ka ce musu akwai qul fihi ma ithmun kabir akwai zunubi mai girma ko kafir wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane amma sai Allah ya musu ishara jirwaye da kamar wanka gugar zana wa ismuhuma zunubin su akbaru min naf'ihima shi an mafi girma daga mi daga amfanin su kaga wannan yana nuna duk abin da an ce ma sharrin shi yafi alkhairin shi yawa in kana da hankali ni zaka yi sai ka bar shi to mataki na uku sai aka hana su shan giya lokacin da za su yi wato sallah kenan ko ko in lokacin sallah yayi kusa ko sun kasan in sun sha ba za su wartsake ba shine Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ko ba ka dan bane sannan sai aka zo mataki na hudu a cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun fajtanibuhu kun isance shi in kuna son ku rabauta wasu masu tawili sai sun ka ce a fashtani buhu ba wai an haruta giya bane kawai ce an ka anisanta sai suka ce ba wai an haramta bane wai anisanci giya an kaci to ya an ce anisance to me yake nufi ka gani to ai guma ka Allah ce fashtani bur rijisa min al awthani kun isanci ar rijisa kazamta min al awthani nan min ne bayanin jinsi ce dukkan guma ka ake nufi don ba wani gunki shirka bane wani gunki ba shirka bane to da an ka ce anisance su sai a ce shirka ba haramun bace akwai abin da shirka zama haramun kuma an ka ce fashtani don haka wannan shubuha ba ta da wani amfani to a nan da an ka ce ƙulfihima ismun kabirun ko an ka ce ƙulfihima ismun kafirun ya za mu taujihin waɗannan ƙira'atkin to waɗanda sun ka karanta kafirun an gane ko sai an kai taujihin ƙira'arsu an gane ko da siyaƙin aya dan an ce siyaqul lahiq ake kiran shi in na gaba na as-sabiq in wanda yazo bayan al-lahiq inda Allah yace wa manafi'u lin-nas kaga manafi' jam'i na kathirun kuma abu mai yawa fanasabatil kasratu fil ismi al-jam'a fil manafi'i kenan yawan da akwai cikin zunubi sai an kai muqabala shi da mi da amfanin da ke ciki amfani zunubi amfani zunubi amfani zunubi amfani zunubi amfani zunubi kaga suna wanga suna yawa wanga suna yawa ita ko qira'ar da ta karanta qul fihi ma ismun kabirun tunda kasirun qira'a ce ta imamu wato hamza da imamu kisai su kuma kenan qira'a ta jamhur shine kabirun anka sai anka hankalta ba abin da ya biyo baya shi ma sai ya tsayi wato allahiq ma'ana abin da ya biyo baya inda Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kuma duk qurra sun karanta shi akbaru bai ce ba wa ismuhuma aktharu min naf'ihima ba an gane ko sannan kuma qira'a ta kabirun sun ka ƙara kafa mata hujja taujihinta da tamka domin Allah subhanahu wata'ala ya sifanta zunubai da girma Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi walfawahisha ko yawwa kaba'iral ismi yace bai ce kasiral ismi ba kaga wannan ya nuna cewa an sifanta zunubi da mi da girma to kaga wannan taujihin ta a alqur'anin cike nan in ka diba cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 71 zuwa safha ta 72 zaka ga wannan bayani karara eh to allahumma amin sai kuma abu na gaba wanda ya kamata mu gani shine taujihin ta nan da qur'ani na mun kai to taujihin waɗannan qira'atin da lugha yaren larabci alramba to da an ka ce ismun an ka ce kabirun kenan da an ka ce kasirun sun ka ce a cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr wal kasratu da an ka ce yawa an hankalta ma yawa bi itibari al-athimina saboda an hankalta ma yawan masu zunubi an gane ko wali annal kasra an gane ko wali annal kas wali annal kasrata wato kaburat kinan ko kabirun domin duk abin da yayi yawa to zai girma wal kasiru kabirun ko sannan kuma an karanta bilba'i ismun azimun zunubi mai yawa kenan kabirun li'annahu yuqalu li'azaim al-fawahish kaba'ir ana cewa manyan manyan zunubai kaba'iruni shi yasa ma imamu zahabi kin littafi al-kaba'ir duk da ke sun yi so su yi shakka nisba shi zuwa ga imam az-zahabi an gane ko to su kaba'ir kaga babi ne mai fadi ana iya karatu kansu a ga tasirin su da illa da suke haifar ma al'umma ta kowane bangare an gane ko al-adrar al-hissiyya wal ma'nawiyya ala al-afrad wal mujtama'at lil ma'asi بدءا بالشرك والكفر والظلم والفسق والخمر والزنا وكذا وكذا واللواط kaga daga nan ka samu mawdu'ai masu yawa sai a kuma tantance duk da yake wasu malamai sun yi kokarin faɗin adadin su malamai suke cewa a su kaba'ir ba su da adadi amma ana hankalta ma yadda ake gano su shi yasa ibnul qayyim in ba ka diba cikin littafin taysirul karimur rahman na sa'di can farko farkon fusulkin da ya kawo na usulul tafsir sai kawo yadda ake gane abu haramun ne wanda ibn al-qayyim ya kawo ya kawo abubuwa masu yawa kullu ma qala shari'u kaza au kaza au kaza au rattaba kaza zaka samu abubuwa sun kai kusan guda 40 ko fiye da haka mun gane wannan da kyau kaga wannan taujihi ne ni a lugha wal kasratu kenan kabiratun al kasra abin da yayi yawa kabiratun shine suke son su ci kina abu ne wanda yake wato yana da girma mun ji wannan da kyau to taujihin bai kare ba alaran ba sai mun sake dawowa in akwai wani littafi ana ce masa liyar dabbaru ayatihi mashru ne wanda ina ganin kasar saudiya ce ta ɗauki nauyinsa haka nake zato za a samun tadabbur na malamai kan wata aya don wannan karatu ne mai tsawo kwarai da gaske a tadabbur tafsilan wa tatbiqan akwai wata majistar da an ka rubuta ina ganin wani abdul latif wani abu na kasar saudiya ya rubuta a tadabbur mastaskin sa to in ka samu wani littafi sai ka ciro ka'idodin tadabburkin sai ka dora abu na biyu wannan liyar dabbaru ayatihi ina ganin sani na dai akwai ya kai mujalladi goma sha wani abu ko na sha uku na ko na sha bakwai to da za ka same su ka haɗa su ko wace aya ka ga alal akalla in an yi tadabburi kanta in kana da littafi misali ashirin tadabburin mutum na ka ashirin to ko wace aya sai ka ɗauko littafi ashirin ka diba cikin su liyar dabbaru kuma na san za su ci gaba an gane ko sai an zaɓo ta magana mai kyau wanda wani malami yayi a ƙarƙashin aya sai a kawo ta to wannan kaga za ka yi tadabburi za ka amfana da wannan fa'idodi in Allah ya ba mu iko in akwai rayuwa tana yiwa wannan zuwa gaba in an samu wadannan littattafan sai a ciro su kuma sai a yi aiki da su Allah ya taimake mu to cikin mujalladi na uku a ƙarshen an gane ko cikin mujalladi na uku na liyar dabbaru ayatihi mashru'a ne can ƙarshe sai sun ka kawo yadda ake taujihul qira'at kina in mutum ya koma can zai iya ganin yadda su ma sun kai nasu taujihi to a nan dai kasirun an hankalta ma adadin zunubi kuma an hankalta ma adadin masu aikata zunubi domin masu aikata zunubi suna da yawa kuma mai zunubi guda yana iya maimaita wannan zunubin hashi yawa sai an ka kawo kasirun a ƙira'a ta hamza da kisa'i da an ka ce kabirun an gane ko girma an hankalta ba shi karan kansa zunubin ko ɗai ne tun da kaba'ira to babbana ba sani ko mun fahimta ba e yawwa sai ya zamanto shi adadin adadin zunubi an ka hankalta ma can kuma zatin shi an ka hankalta ma mun gane ko sannan kuma da an ka ce kasirun an hankalta ma kowane zunubi yana haifar da banna mai yawa kenan duk kaba'ira in an ka hankalta ma kabirun tana da girma kuma in hankalta ma karan kanta tana haddasa banna mai yawa ma'ana zunubi guda yana haddasa banna mai yawa cikin al'umma ana da mu don mu gani misali don mu gani mutumin da ya shagiya yana iya zuwa kuma ta nuna mai yayi zina kuma yayi zina kuma tana iya nuna mai ya kashe mutum kuma ya kashe mutum kuma tana iya nuna mai ya zage mutane kuma ya zage su tana iya nuna mai yayi abubuwa na rashin mutunci to kaga cikin zunubi guda kuma yayi caca yanzu misali mu dauki caca mutumin da yake dan caca kaga in ya canye kudin wani ya in mutumin da da yaya kaga ya tozartar da yayan shi wanda an kaci kudin shi tana yiwa babu kudin kamiya gida ne dan caca har sutura ta shi na iya cacewa ya tura a kamai wata ya cire wannan ya ba mai kaya kayan shi sannan cikin caca da aka iska ba a son yin aiki duk al'ummar duk mutumin da ya saba cin kuɗin caca bai aikin komi bai kasuwanci bai noma bai bai damu da waɗannan abubuwan ba ba sani ko ana fahimta ta ba to waɗannan dai kamar misali ne don magana me yasa an ka ce kathirun cikin gudan ma ana iya haihuwan masu yawa Allah ya taimake mu yawwa to wannan kuma da shi ne malamai sun ka kawo cewa ka'ida ana almuwazana akwai ilimi da ake ce ma fiqhul muwazana domin shi nau'i na fiqhu kala kala ne akwai fiqhul malikiyya akwai shafi'iyya akwai fiqhul hanabila ko ba garan bane sannan akwai fiqhul hanafiyya to akwai kuma fiqhul mu'asir akwai fiqhul waqi' akwai fiqhul qadaya al mu'asira shine shi al mustajiddat ko nawazil an gane ko sannan akwai fiqhul muqarana sannan kuma akwai fiqhul muwazana an gane ko to a nan dai yanzu a nan kan mu nisa su malaman ilmul muwazana sai sun kace ana muwazana bainal masalih wal mafasid amfanin abu da kuma cutar shi sun kace in abu amfanin shi ya zama to daidai sai ka dauki guda abu biyu na ba a iya hada su amma duk amfanin su 50 50 da zabi wanda haka su idan ya zama to abu sharri biyu ne to karami ake dauka idan ya zamanto abu alkhairi biyu ne in daidai suke ka ɗauki guda in ba a yi haɗa su in kuma guda ya yi guda alkhairi to ku zaɓi wanda a mafi alkhairi muna ganewa to in ya zamanto sharrin abu ya fi alkhairin shi yawa kuma alkhairi biyu da sharri sun kaɗo a nan ba alkhairi biyu bane ba sharri biyu bane alkhairi ne ya haɗu da sharri to in abu ya zama to sharrin shi da alkhairin shi duka ɗaya ne to yanzu da mataki za a ɗauka barin shi za a yi don saboda sharri na irin jaya to amma in ya zama to alkhairinsa ya fi sharrinsa yawa ni za a yi lokaci za a yi abu ne yana da alkhairi 90 yana da sharri goma to ana hankuri da shi yanzu in muka duba rayuwar mu ta duniya in ba gane wannan ba kana cikin matsala ai rayuwar aure akwai daɗi cikin taku kuma akwai waya to da za ka ce sai ka samu mace wadda za ku ta ɗari bisa ɗari duk komi na ta daidai na yau ai ba za ka yi aure ba a duniya shi yasa ma ya zo cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim la yafrik mu'minun mu'mina faraka yafriku ko kada ya kyamace ta shine faraka in kariha minha khuluq radiya minha khuluqun akhar ka fahimta to in baka gane wannan ba hatta da abokai abokinka bai yiwa ya zaman to ba mala'iki bane matar da zaka aure a duniya ba mala'ika bace kina in ka ce a a kai kullun sharrin mutum da zaka kallo babu ma wanda zai zama da kai duniya mun gane ko to in alkhairi ya firin jaye kwarai to alkhairin za a kalla yanzu misali ya haci akwai masu yin burkutu giya wannan ta haci ko ba ka dan bane to in mun ka ce saboda ana noman burkutu za mu daina noman haci kaga bai yi ba don waɗanda ke cin hatsi da masu yin hura da masu yin gumba da masu yin dambon hatsi da masu yin wane ne ai sun fi yawa sai dai in ka san mutum burkutu ke ba za ka ce murshi ba mun gane wannan da kyau to wagga ka'ida ce mai girma wa ismuhu ma akbar min nafi amma in sharrin abu ya fi yawa ya fi alkhairi sai wato wannan sai a bar shi mun gane Allah ya taimake mu to Allahumma amin abu biyu akwai karkashin wannan aya sai ya ce kuma wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al-afw mun kace qul al-afwa ita ce qira'ata jamhur qul al-afw in an yi gamba tunda in za a wuce za a gane bambancin qira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri to sai malamai sun kai taujihin wannan qira'a da abubuwa daban-daban cikin taujihul qira'at al-ashr bil Qur'an an gane ko sun kace qira'a Abu Amr da ya karanta an gane ko an kafa mata hujja da tamkarta wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin sai an kai mara'un damba kaga sunan da yanzu bayan fi'ili sun kace wa taqdiru allazi tazumuna annahu anzala rabbukum abinda kuke zaton ku masu imani Allah ya saukar da shi huwa asatirul awwalina su a wajen su tatsuniya ce ta mutanen farko an gane ko fa yakunu taqdir kenan yadda za a taqdiri allazi yunfiquna huwa al'afu kenan allazi yunfiquna hu huwa al'afu kenan abinda za su ciyar kenan sai zama to al'afu khabrun li mubtada'in mahdhuf mun gane wannan ita ko qira'a ta nasaba an kafa mata ita ma taujihinta da alqur'ani wa qila lil ladina taqaw madha anzala rabbukum qalu khayra musti khayrun ba yadda takdirin magana take anzala rabbuna khayra ina fata an fince ni to ita ko qira'a qulil afu sai a kaddara yunfiquna al afwa shi ne za su ciyar kinan kaga idan kuma wunka hankalta ma ma za yun fi kuna an gane ko a kan ƙira'a ta arrafu an gane ko ke nan suna matsayin kalima biyu ma tambaya ce ta biyu ismu mausul ce kenan wa yas'alunaka mallazi yunfiqunahu ma sai ta zamanto daban take alladin su kuna wuta koma kinan kalma biyu amma in mun ka dauki qira'a waccan wa yasalunaka ma za yunfiquna to duka gaba ɗaya ne an ka hada su an ka maida ta kalma guda sai zamanto ma za kamar kalma guda ce ma za yunfiquna kinan ma haqiqata alladhi yunfiqunahu sai a ce qul afu saboda maf'ulun bihi ne kinan maf'ulun bihi qul afwa ya koma can ma za yunfiquna na fata mutum kenan yunfiquna maza asalin magana to saboda shi adwatul istifham laha sadara sai a maida ta gaba sadara shine wato suna da su su ake maidawa gaba daga sadr na kirji kenan mun ji wannan wannan kaji taujihin wannan qira'a a alqur'anance alramma eh to zai da muka duba kuma cikin tsari na taujihul qira'at wanga taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta saba'in da biyu sun ka kawo wannan amma in mun ka koma cikin qala'idul fikr an gane ko fi taujihil qira'atil ashr wato da sun ka kawo qulil afu su ma sun ce an yi raf'a akan ma istifhamiyya ce wa za kuma mausula ce kenan ana hawance yawwa kenan nan sai zamanto alladhi yunfiqunahu al-afu eh ko huwa al'afu in kaga dama in ka ce alladhi yunfiqunahu al'afu khabar mubtada na alladhi in kuma ka ce alladhi yunfiqunahu huwa al'afu kenan huwa shine mubtada al'afu khabar to jumlar ta mubtada da khabar ta koma khabar na kuma alladhi mun gane ko yawa kuma ya an karanta qulil afwa to kenan ta koma wato kalima guda maf'ulun bihi muqaddam kenan an gane ko yunfiquna maza ne sai an ka ce maza yunfiquna tun tambaya ce sai an ka ce qulil afwa ban san ko mun fahimta ba yawwa alaramma eh abin doli sai ana bin shi daki daki don saboda in an kai ma abubuwan garaje kyawu abbasu yi wannan qira'a ta yas'alunaka 'anil khamri wal maisir a cikin littafin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na ustad dr Umar Salim Bazmul a safha ta 479 an gane ko shi ya yi taujihinta 479 yawwa yawwa 479 ya kawo kira'o'in to sannan kuma ya yi taujihinsu don haka mai so yana iya koma can don saboda galibin bayanin da ya kawo yana daidai da waɗannan mun gane ko yawwa to wannan kuma ina ne ya kawo shi ina fata an fahimta saboda shi babi babi ne yake bi kenan in ya bi babi babi yadda zai taujihin qira'a yana da kyau a san kan wani babi ne yake kenan sai ce nan alqira'atu allati wasa'at ma'an al-aya qira'o'in da sun ƙara fadin ma'ana aya nan ne ya kawo su wagga ta ce kaza wagga ta ce kaza kenan sun ƙara kawo wata ma'ana sabuwa a wannan babi ya kawo su shi bai bi jerin ayoyin alqur'ani ba shi ko in mun kadi ba cikin dirasatun fi usulit tafsir ina ka'idodin da ya kawo na alaƙa tsakanin kira'o'i an gane ko to kowace tana da ma'ana mustaqilla domin kathirun mustaqillun na wata ma'ana yake basuwa kabirun shi ma ma'ana mustaqillun da shine ma yadullu ala ma'anin mustaqilla amma kuma mutakamila yana da alaka kuma da abu na biyu mutalazima mutak- mutakamila suna tare da juna domin da kabirun da kathirun ai mutalazim ne kuma mutakamil ne mun gane ko yawwa al-ramma ka atahi a horma al-abubuwa ai ta eh, yin abu ba tare da an hankalta ba mi yake zuwa ba Mm, karatu bai son a yi rigima abinda yake bukata a bada hujja da dalili kuma ko ka bada hujja da dalili ba dole bane a karba eh ba dole bane to wani na ce ma dole sai an karba ah hadda annabawa akwai da buskar a gare su ba hadda annabawa akwai wanda suka zage su hadda annabawa akwai wanda sun ka kashe ma annabawa wa yaqtulun nabiyina bighairi alhaq hadda annabawa an shirya musu makirci wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayyan mutu bai koma garin su ba Madina ya mutu tarihin musulunci da hijira aka hijirar wa hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a nuna maka wanda ya zo da addinin nan hayyan mutu bai koma garin su ba to me kake so ka ci kai wace tsangwama an kai maka ni ka gani an ce boka na mai sihiri na kahin sahir kazzab sha'ir duk abin da ka san hatta daga garin mutane ba a faɗa musu majnun kaga an ce mutum majnun ai la atibara li aqwalihi wa af'alihi to duk sun faɗa eh kai ko kana son ka tayar da awashi kenan komai shi ta dide mm kai dai kai fatan Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya kuma wanda an da rabon ganewa shi gani sauran bayani kuma sai an zo gaban Allah mun gane wannan da kyau Allahumma amin ayar da zamu je kanta ta gaba aya ce ta 222 a cikin suratu al-baqara inda Allah subhanahu wataala ya ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka game da haila an gane ko kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun kaga inda an kai yadda kalmar mahid ta samu asali a lugha ko yadda ake juya ta a lugha qul huwa adhan kace shi jinin haila adhan an gane ko wato kazamta ne fa'tazilu nisaa fil mahid ku lisanci mata an gane ko lokacin da suke yin haila wala taqrabuhunna kaku kusance su hatta yatuhurna an gane ko hatta yatuhurna har sai sun tsarkaka jini ya yanke shine yatuhuru tahuratil mar'a an gane ko kenan ta tsarkaka jini ya yanke sauran ƙura sun karanta wala taqrabuhunna ka kusance su hatta yataharna wato eh, waɗanda sun ka karanta yataharna an gane ko imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu shu'ba sun karanta yataharna kina asalin shi fi'ili ne mudari'i na wato eh, tatahara ya taɓaharu to sai an ka ɗauki ta'un an ka maida ta ta'un ya taɓaharna sai an ka ce ya taɓaharna domin akwai ta ƙarubul makarash wa in kana hunaka ikhtilafun fi istifa domin at-ta'u min hurufi al-isti'la wa at-ta'u min hurufi al-istifal mun gane wannan to ya an ce ya taɓaharna har sai sun yi wanka mun gane wannan to fa idza taɓaharna in suka yi tsarki kenan sai ce fa'iza ta tsaharna in sun kai wanka ko ko in sun ka wanke gabansu tunda yana iya ɗaukar wanke gaba an gane ko ko suka yi alwalla misali duk da yake alwallan la atibar la hatun ba ai wankan janaba ba mun gane ko kenan ka ce ko sun ka wanke gabansu ko ko sun kai wanka fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo muku ku zo musu inda Allah ya umurce ku inda Allah ya umurce ku nan akwai fassara biyu inda Allah ya umurce ku kenan tami ta gabansu ko kuma fa'atuhunna min haisu amarakumullahu bijtinabihi fi waqtil hayd fi waqtil hayd ku zo musta inda Allah ya umurce ku ku nisance shi a lokacin da suke yin haila duk malamai sun yi wannan fassara kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari sai Allah ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin nisa'ukum harthun lakum matan ku gonakin ku ne kenan kamar tamkar gonakin ku su kal harfi lakum fatu harfakum annashi'tum ku goma matan ku ta inda duk kuka ga dama ma'ana ta gaban su Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo karkashin wannan aya yake cewa yana daga cikin dalilan da ke nuna haramun ne mutumin ya zo ma matar shi ta dubura don ya ce nisa'ukum harfun lakum shi ko harfu wurin noma mawdi'ul bazr wurin da ake sanya shibka ta hito to kaga mutumin da yake zo ma matar shi ta dubura in ya sun shekara dubu ɗari ma a duniya za a haihu ba a haihu idan kaga ba wurin gona ba wurin noma bane eh da sauran dalilai da kuma hadisan da suke zuwa nuna haramun ne ko Allah an ci wanda ya zo ma matar shi ta dubura to balanta da wanda ya zo ma katu abinda turawa suka so katu to duk in baka da Allah san badewa ka kai mm to mallam zama da a ce mutum ya zo ma katu mi kake da katu Allah na tuba shi yasa annabi lutu ya ce mutanen shi bal antum qaumun adu ku yan ta'addana kun ketare iyaka ga inda an ka ce ku yi kun ketare eh wani wuri yace tajhaluna jahilci na kahirci bala'i na wani wuri yace musrifuna mabannata na domin giwadi bannana ba wai qur'ani karo na yace da juna ba mm duk mutumin da yake mabandaci gashi jahili gashi dan ta'adda ya ketare inda Allah ya ce kowace daga cikin su an hankalta ma wani abu ne daga ciki to in ba gane qur'ani ba sai ka ta zuwa hayaniya Allah kai mu tsari to madalla to yanzu bari mai taujihin wannan kira'a in mun kai taujihin wannan kira'a da alqur'ani sannan kuma mu dawo mu fitar aluga misali nan da an kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba wanda rawi ne na asim da sun ka karanta yattaharna sai an ka hankalta mu siyaqi as-sabiq al-lahiq dan an ce fa idza tatahharna bai ce fa idza tahurna ba kinan kaga wanga kalma ta samu cikin siyaki kalmar da take tamkarta mun gane ko cikin kuma siyakin aya ina fata an fahimce ni kuma sannan Abu Ali al-Fazisi ya ya kafa mata hujja ita ku wannan qira'a ta tasdidi da nazir tamka inda Allah ce wa in kuntum jurban fatahharu bai ce fathuru ba ina fata an fahimce ni yawwa domin shi wankan jaraba in ka diba hukuncin shi ka tsahurin ha'idi hukuman walafin domin wankan janaba da yadda ake yin shi da yadda ake wankan haira da jinin biki ai duk guda ne duk da ke ta fuskar sababin su ai ba guda ba ne ba sani ko mun fahimta ba yawwa sannan kuma tamkar su ai suna da yawa an gane ko to amma ya hankalta ma abin da yake da alaka da wanka shi da ya sa kawo ta amma ba wai yana nufin kalima ta tsahara ba ba ta zo cikin alkur'ani ba sai wannan wurin ba haka kiri ba wasu ya baka ta cimi fatahir ka ga tsahara yi tahiru ta tsiran a gani yana nuna abinda an ka tsarkake ko ba ka nan bane yawwa kuma nan ya ce inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin sai ce mi nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum sai ce mi annashitum sannan kuma a cikin suratu tauba in muka duba wato zaka iya samun irin wannan amma shi kuma inda Allah ce wallahu yuhibbul mutahhirin ba inna Allah yuhibbut tawabin yuhibbul mutahhirin ba wajen la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu kaga yatatahharu yace wallahu yuhibbul mutahhirin afaman assasa bunyanuhu ko ussisa bunyanuhu a wata qira'a mun gane wannan da kyau to kaje da sun kai taujihin wannan kira'a a alqur'anance eh a alqur'anance idan muka dawo game da abin da ya shafi wato lugha sun kawo cewa kira'a ta tashdidi wala taqrabuna kinan hatta yattaharna kenan suna nufin kace abin da yake nushi tatahhara iktasala yayi wanka wal aslu yatatahharu an gane ko sannan kuma waɗanda sun karanta ya tsuhurna tsohoratil mar'a an gane ko sun kace shufiyat min alhaidu an warakar da ita ko ko in qata alhaidu za a ci ana iya cewa haka an gane ko dakhalat fi waqti tsuhuri kenan ka shiga cikin lokacin tsarki jini ya yanki kuma asalin shi ya tsaharna ya tsaharna ne kenan ta'un asalinta ta'un kin ta biyu ta ko ta farko da kayan akai da ta biyu asalinta menene fadalla to idan kuma muka sake dubawa har yanzu yadda za mu taujihin wannan ƙira'a a cikin littafin wato alƙira'at ko yawwa alƙira'at wa asaruha fit tafsiri wal ahkam ina fata an fahimci ni a safha ta ɗari hudu da tamanin da ɗaya an gane ko yawwa saboda ka san abin dole sai ana hankalta mishi ɗari hudu da tamanin da ɗaya an kawo bayani ƙarƙashin wannan aya a littafin alƙira'atu wa asaruha fi tafsiri wal ahkam mujalladi na biyu don wagga taba mujalladi biyu ce darul hidaya ko yawwa ah, darul hidaya ko hijira darul hijira ne darul hijira i'dad na muhammad bin umar bin salim bazumul da furashi da aka rubuta a kasar saudiya an gane ko cikin babin qira'at kin da sun ka wasa'ad da ma'ana sai ya kawo an kawo yace tanawwa'atul qira'at fi qawli hatta yatahurna yace to ya kawo da sun ka karanta eh abin nan yatahurna an gane ko sannan ya kawo da sun ka karanta yataharna yace to an ka dauki qira'a waɗanda sun ka karanta domin shi ba qira'at mutawatira din shi ka kawo ba har waɗanda ba mutawatira shi na kawowa ba shi yasa in ka zo cikin shi zaka samu sunayen ma waɗansu mutane an gane ko waɗanda ba waɗancan ƙura ba to ya ce to ƙira'a ta takfifi wala taqrabuna hatta yatahurna yace yanqati'u ad-damu anhunna sai jini ya yanke musu kenan wannan yace ayar tana bada ma'ana cewa Allah ya hana mutane su zo ma matansu an gane ko sai jini ya yanke kenan an sanya yankewar jini shine gaya na rashin kusantar su in mun dauki qira'a ta tashdidi wala taqrabuna hatta yatahharna yace yasta'milna al-ma' kinan har sai sun yi amfani da ruwa bi an taghsila mawdi ad-dam minha faqat ta wanke gabanta kinan wasu malamai sun ce a'a ko ba ta wanka ba inda ta wanke gabanta tun jini ya yanke shi kenan aw ta tawadda wasu malamai sun ce koko ta yi alwala aw taghtasil koko sai ta yi wanka kinan wanga qira'a ta yatahharna ko ta wanke gabanta ko ta yi alwala an gane ko tunda wanda zai yi alwala ai sai ya je ya yi tsarki kina an ƙara wata ma'ana ko ko sai ta yi wanka gaba daya to in ta yi wanka kina kaga tana damar sallah amma in alwala ta yi koko gaban ta ta wanki ba shi kin tana damar da za ta yi sallah ba sai ta yi wanka da yanke wa jini ko cikin kawaidi ka dauka babu mujibatul gusli zaka ga wannan mun gane wannan ko yawwa to to kenan nan ya nuna cewa ya kawo bayanan malamai da yadda suka yi ta taujihin wannan ƙira'a har zuwa tunda ya ce wa asaru hafi tafsiri wal ahkam har zuwa safha ta ɗari hudu da tamanin da takwas mun ji wannan da kyau wannan ɗan tsinkowa na muka yi saboda bakin abin da muke da buƙatar a gani cikin taujihi wajen fassara bayanan sai ka nemi littafin eh ka karanta kai ma ka ɗibi na ka rabu eh to yanzu idan muka dawo abu na gaba shine taujihin wannan ƙira'a da ilimi na balaga ilimin balaga majallatu tadabbur a safha ta 83 zuwa safha ta 84 za mu ga cewa sun kawo taujihin wannan ƙira'a da ilimin balaga alaramba a ƙa'ida ta hudu cikin ƙawa'idu ilmin badi'a ka'idodin ilmin badi'a ilmi na uku kenan ya kawo ilmul ma'ani da ilmul bayan da ilmul badi'a to yanzu sai ya zo na cikin ilmul badi'a ya fitar da waɗansu dan ya nuna maka duk cikin su ko ina yana da alaka qawaid ilmul badi'a al-mustakhraja min al-qira'at al-qur'aniyya to sai ya taho a safha ta 83 can wancan bayanin safha 81 fara shi yace idza idza idza tama'at jumlatani kana ji da kyau idan jumla biyu sun ka haɗu fahuzifa min ihdahuma sai an ka shafe daga cikin ɗai daga cikin jumlolin ma zukira fil ukhra abinda an ka ambata a cikin ɗai daga cikinsu ko wal aksu ko an kai sun kuyi kenan ko cikin ta farko an ka shahe ko ko cikin ta biyu amma a ambata cikin ta farko sai cikin ta biyu ba a faɗi abinda an ka faɗi cikin waccan ba ko ku a cikin wacce an kaɗi wannan cikin wacce ba haɗi wannan ba ya ce to ana kiran shi fahuwa lihtibak suna ne ihtibak alaramma ka koma cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti da ya zo babi na bada'i'ul qur'an ba ilmul badi'a kenan sai da kawo nau'i ɗari ɗari alaramma inda ban manta ba ɗari ya ce to wa shahidu hadha al-muhassin al-ma'nawi in ana neman abin da yake shaida akan wannan muhassin mai kyautata magana alma'anawi wanda yake da alaka da ma'ana qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna yace an karanta yatuhurna min tahura as-sulasi an gane ko wa farqun yace baina tahurat wa tatahharat yace to a cikin jumla ta farko fil jumlatil wa fil jumlatil ula ulliqa al-jima'u bit tahara kina an rataye cewa ma'ana an jingina hukuncin jima'i game da tsarkakan mace wa fil jumlati thaniya ga ta biyu ulliqa bit tatahhur an rata ya shi da mi da wanka kenan tsarkakewa fa'ul fa'ulima sai an ka gane anna fil jumlataini a cikin jumloli guda biyu mahzufaini akwai abin da an ka shahi dalla ala kullum min huma shay'un mazkurun fil ukhra kowace daga cikin su abinda an ka shafe cikin ɗaya ɗin shi ya tabbatar da shi hakaza ga yadda da kaddara shi wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta ya tsohurna har sai jinin su ya yanke fa ya tatahharna sai su yi wanka ko su wanke gaban su ko su yi alwala fa idza tahurna in jinin su yayyanke fata tsaharna sun ka yi wanka ko sun ka wanke gabansu ko suka yi alwallah fa tuhunna min haifu amarukumullah yace to fi wa fil ayati a cikin wannan aya bi hadha nazm da wannan tsari kenan albahir mai ban mamaki shine bahir da hababba ma fihi min al ahkam akwai hukumce hukumce wa balagatil bayan akwai balaga ta bayani na alqur'ani fa ma a'zamahu kai mamakin girman bayani na alqur'ani wa ma ablaghahu kai mamakin balaga ta alqur'ani wa ma ahsanahu kai mamakin kyawun bayani na alqur'ani min lisanin arabiyyin mubin littafin da sabka da yare na larabci bayyana ne shi yasa duk kaga mutun na suka game da qur'ani ko dai kafiri ko ko jahili a to ya za a yi magana Allah an ka ce a ce yanzu har ka gano cikin nahau ko balaga nan wanga balaga ta qur'ani bata kai ba ko ko wanga nahau na qur'ani bai kai ba a ina kai kai awa a matsayin ka nawa to don haka ya kamata dan adam ya yi hattara kafin mu wuce wannan aya akwai bayani guda biyu bayani na farko yana da alaka da ilimin usulul fiqh in muka diba cikin dirasatun fi usulit tafsir a safha ta 117 na ustadu Dr. Kabir Yunus ya kawo alaƙoƙin da akwai tsakanin kira'o'i mai tafsiri wani lokacin kira'a ba ta da alaƙa da ma'ana wajen nutukuna wannan galibi kuma sai malaman ilmin kira'at suke kula da shi amma wanda yake da alaƙa da tafsiri shine ya jero to sai kawo akwai inda kira'a ma bainahuma alaqatul mutlaq bil muqayyad cikin kira'o'i akwai waɗanda in ka zo zaka iske alaƙar su mutlaq ne wal muqayyad wagga ta zo ta saki abu wagga ta zo ta mi ta ƙayyade shi to wagga tana daga cikin wannan wurin domin ya tsohurna sai sun tsarkaka ya nuna injiniyar yanki to kaga ta zama to mutlaka amma wagga ta ce ya tsoharna sai sun yi wanka kenan kaga wanka ƙaidi ne ne shi wancan gaya ne shi kuma wanga ƙaidi ne hatta ya tsohurna gaya ce ta farko hatta ya tsoharna kaidi ne ga waccan kira'a kuma gaya ce ta biyu mun gane wannan da kyau kaga ashe ilmul qira'at yana da alaka da bi yana da alaka da usulul fiqh da usulul tafsir mun ji wannan da kyau to sai kuma abu na karshe wanda zamu faɗa shine cewa shi ilmin ihtibak cikin qur'ani akwai shi sai kuma raddi ga yan qur'aniyu kaji abubuwa guda biyu zamu kare akan shi ihtibak dan mu gane shi yanzu inda Allah subhanahu wataala ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin sace ni fala kashifa lahu illa hu sace wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir ba wancan cikin suratu Yunus ba wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli waga ta suratul an'am ita muke zance dan mu gane da gaugawa na farko sace wa in yamsaska Allahu bi durrin in Allah ya shafe ka da wata cuta ko fala kashifa lahu illa hu ba wanda zai warware maka ita ya yayi maka ita in ba Allah ba sai ce wa in yamsaska bi khairin in ya shafe ka da alkhairi kaga kishiya ad-durru shine an-naf'u kishiya alkhairu shine ash-sharru to kowane sai an ka kama guda dan in ka zo sai ka kaddara shi asalin magana wa in yamsaska Allah bi durrin aw sharrin ko fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin aw naf'in fa huwa ala kulli shay'in qadir ihtibaku a sunare shi ko ihtibaku ala ramma daga alhubuk ne girgije wanda asama wasu sama idati alhubuk wasu malamai sun ce hanyoyi da asama cikin juna asalin shi yana nufin abin da sun ka shiga juna kamar saƙa ne ka sai an ka ce an saƙi abu ko an ɗumke shi dole sai sun shiga cikin juna to kenan can gudan an cire can gudan an cire sun shiga cikin juna in ka buɗe kawai sai ka gane su to in ka ce wanga bai da amfani ala ramma kaga akwai matsala ya za a yi ka ce abin da su waɗanda yaren su ya sabka da shi ka ce kuma bai da amfani kuma ka ce kana son ka gane shari'a ka gane tafsiri ka gane hadisi in dan uwana ka koya ka gane in akwai kuskure kuma in ka kai wanda zaka gane kuskure zaka gane akwai kuskure wannan ba laihi bane mu yan adam muke muna kuskure su ma larabawa suna kuskure amma ba a cewa abin bai da amfani saboda yaren su raddi na karshe wanda zamu yi shi zamu yi shi ne akan yan qur'aniyu su a wajen su an gane ko mace in tana haila ta cigaba da sallah hujjar su allazina hum ala salatihim da'imuna ala ramma sun dawwama sai an kace musu Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan sun kace ai adhan ana nufin shi jinin haila cuta ne saboda suna son su fassara shi da adhan wato rashin lafiya wala ta to sai an kace musu to mun ji adhan kun ce cuta ne rashin lafiya ne alhali kuma mun fassara shi adhan kazamta ne sai yakin aya yana nuna min yana nuna kazamta ne kalma ta azan tana da ma'anoni daban-daban cikin Qur'ani in ka karanta cikin al-wujuh wan nazair babi na wujuh wan nazair cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an ko ko kuma al-wujuh wan nazair na Imam Damagani akwai shi cikin Qur'ani wujuh wan nazair fi fi al-Qur'an da wujuh wan nazair fi ilm al-hadith da kuma fi lugha akwai shi kuma cikin al-qawaid al-fiqhiyya kadiba cikin mawsu'a ta al-qawaid al-fiqhiyya ta Muhammad Sidqi Barnu mujalladi 13 ne ko ka dauki al-wajiz fi al-qawaid al-fiqhiyya mujalladi guda ne ka same shi shi wannan dan wancan mai mujalladi 13 sai ta yi tsada ala ayyati hal shi wancan mawsu'a ya bita ne akan tartibin hurufin hijaiyya in a ne ka'ida ta kawara sai ka neme ta can wajen a in ba ne haka ya tattara shi ne mutum da farko dai wanda mun ka sani wanda ya hada al-qawaid al-fiqhiyya na dukkan mazahib kuma bi tartibul abjadi sai an kace musu to in cuta ne Allah ba zai ce ba wala taqwa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wala taqrabuhunna sai ce hatta yushfaina sai sun warki ko sai an warkar da su amma sai ce wala taqrabuna hatta mi ya tuhurna to ina sun kaga tsarki matuka suna cikin haila Allah ya ce ba su cikin tsarki kai kuma ka ce su yi sallah kuma ita ko sallah ba a sai da ni sai da tsarki wa in kuntum junuban fatahharu ai idza kuntum ila salati yace kaga dan qur'aniyuna yayi ya ruguza kanshi da kanshi ina fata an fahimce yawwa to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta karkashin wannan aya kuma siyakin wannan a larabci ana samun shi sai a fassara aya da muqabil sai ya baka ma'ana an gane ko misalin shi inda Allah subhanahu wataala ya ce an tadilla ihdahuma sai ta mi fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga an tadilla sai ka fassara shi da ta bace to amma kishin shi zai baka ba bata ake nufi ba an تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى دومين كيشية التذكير شيني شيني النسيان إن أين تم تاسي إن تتنا تبدأ إتا بعد إن تبتشي دومين بيتي أن تضل إحداهما فتهديها الأخرى با. ko fatahdiyahu al-ukhra mun gane wannan to cikin qur'ani irin wannan akwai shi kaga da yanzu misali inda Allah ya ce wa azzin fil nasi bil hajji atuka rijalan wasu suka fassara rijalan lam ilina ar-rajul namiji kenan mazaje suna an kace su yi aikin haji an gane ko shi ko ar-rijal jam'i ne na ar-rajulu jam'i ne na ar-rajilu mutumin da ke tafiya kasa daga ar-rajulu na kafa to mi siyaki yana nuna mi jam'i ne na ar-rajul mai tafiya kasa saboda mi saboda sai ce ya atuka rijalan sai ce wa ala kulli dhamirin za su zuba akan dukkan mai dan falallin ciki inji malaman gauri ma'ana dabba kenan to kenan ana an yi muqabalan mai tafiya kasa da wanda yake tafiya sama wannan ya nuna kaga basu gane larabcin ba kuma basu gane qur'ani ba kuma suna cewa ba hajjin mata sannan ko da rijalan ma a kaddarta mazaje ake nufi to mafhumul laqab ake kira ne domin suna in ya zamanto murtajil ne ba mushtaqun ba ba a cire sifa gare shi ba a cire hukunci gare shi tunda shi suna jamid bai da ma'ana amma inda suna ne kamar sifa ne ko ko suna ne mai ma'ana an dauki wannan ma'ana to shine ake daukan mafhumi gare shi ai mafhumul illa ko mafhumul mukhalafa kamar an ka ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah bai shirda mutane azzalumai sai a ce li zulmihim saboda zalunci su saboda su yi mustaqun ne to amma shi jamid ana cira illa gare shi in ya zamanto da sharadi guda inji malamai kadiba cikin al-ikril fi istinbat at-tanzil da adwa'ul bayan idza uwila bi mustaqin al-ramma rike da kyau in an ka fassara shi da abin da yake mustaqun ne sai a bashi ma'ana kamar inda Allah ce fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asas ce rijalul la turhim tijaratu da wannan malamai sun kace zuwa masallaci ga mata ba wajibi bane don an ce rijalun ba a ce wani sa'un ba ba wajibi bane ga mata amma ya halatta su zo tunda akwai hadisai sai an kace to me yasa an kace su mata ba a ce ba sai an ka ce an yi amfani ne da mafhumul laqabi amma uwila bi mushtaqqin dalili kuma li anna ar-rajula laysa bi awra wal mar'atu awra ita ko al'aura boye ta aka kiran ba a son ta zo maza su gane ta shi ko namiji ba al'aura bane kiran da mai zo masallaci kaga uwila bi mushtaqqin kenan to in ba haka za a duka abubuwa abubuwa ba za su yi kyau ba ga dukkan alamu lokacin mu yayi muna iya tsayawa nan abinda muka faɗa zaman tolili Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh